أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da wannan yammaci na ranar talata biyar ga watan safar hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda kuma shi daidai da sha biyu ga watan biyu shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan masallaci masallacin mojibbo da ke kofar tsora a jihar katsina a wannan karatu namu na mako mako cikin littafi mai suna alwasiyatul kubra wallafar bijimin malamin nan shaykhul islam ahmad ibn abd halim ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sana ɗari bakwai da ashirin da takwas kuma wannan shi ne darasin mu na talatin da biyar mun fara karatu cikin fasalin da ibn tayyiya yake magana akan rarrabuwar kan wannan al'umma da abin da yake haddasa rarrabuwa ɗin ke babu wani suna da mutum zai sanya wala'insa ko bara a sa a jikinsa ta yadda mai wannan suna zai zama ɗan uwansa abin kansa abokin mu'amalarsa wanda kuma ba ya tare da wannan sunan ya zama abokin adawarsa abokin faɗansa wanda zai barranta da gare shi wannan ba musulunci ba ne shi ne ibn tayyiya yake ci gaba da wannan bayani inda yake cewa wallahu ta'ala qad sammana fil qur'ani muslimin المؤمنين عباد الله فلا نهدل عن الاسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي أو إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم أو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيس واليمان وإلى الأمصار كالشام والعراق والمصر فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كانت. ابن تيمية يجي سوى والله تعالى ألا مدعو في سركي Dabban mana fil Qur'ani musulmina ya sanya mana suna a cikin Alƙur'ani musulmi ya sa mana suna al-mu'minina mu'minai ibadallahi bayan Allah fala na'budu an hadhihi al-asma allati sammana Allah biha kamata mu karkace ma waɗannan sunaye ba waɗanda Allah ya kirawo mu da su ila asma'in ahdathaha qaumun zuwa ga wasu sunaye na daban da wasu mutane suka kirkiro su wa sallauha hum wa aba'uhum suka kirawo kansu da wannan suna suka kirawo ƙayayen suka iyaye su da iyaye suka kirawo mutane ko junan su da wannan suna ma anzala Allah biha min sultan sunayen da Allah bai saukar da wata hujja a kansu ba bal al asma'u allati qad yasubu tasammi biha bari ma hatta sunayen da ta iya yiwa tana iya yiwa an halatta ambatan mutum ko kiran mutum da su mutum kitabin nasu ila imam kamar jinginar mutane zuwa ga wani imami kalhadafi kamar da hanafi wal maliki ko da ga maliki wal shafi'i ko da shafi'i wal hanbali ko da hanbali ai ila shaykin ko zuwa ga wani shehi kal qadiri kamar da qadiri wal adawi kamar da adawi wa nahwihim da makamantansu ai misalin intisabi ila al qaba'ili ko kuma kamar jinginuwa zuwa ga wata kabila kal qaisi kamar kabilar qais wal yamani ko mutumin kabilar yaman ai ila al ansari ko zuwa wasu kasashe kattani kamar mutumin sham wal iraqi ko mutumin iraqi wal misri ko mutumin masar فلا يجوز لأحد تشد haka bai halatta ga wani ba an yamtahina nasa biha ya rika jarraba mutane da waɗannan sunayen wala yuwali bi hadhihi al-asma ko ya kulla soyayyarsa akan waɗannan sunayen wala yu'adi alaiha ko ya kulla ya gina gabarsa da kiyayyarsa akan waɗannan sunaye bal akram al-khalqi inda Allah bari wannan magana mafi cikin halitta a gurin Allah mafi karamcin halitta a gurin Allah a tsafa wanda yake tsoron Allah min ayyuka ifatin kana daga kowace jama'a ya fito ibn tayyiba yana magana akai al-intisabu ila asma sunaye da mutane za su jingina kansu zuwa gare su sun tafi sun tafi kashi kashi akwai sunayen da daman Allah ya kirawo mu da kamar musulmi kamar mu'minai kamar salihai kamar muttaqina kamar bayan Allah dukkan waɗannan sunaye ne da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ma wannan al'umma huwa sallakum almuslimina min qabl wa fi hada ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna wa tubu ila allahi jami'an ayyuha almu'minuna وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. Duk waɗannan sunaye ne da Allah maɗaukakin sarki ya kirawo mu da su, muminai, musulmi, salihai da sauransu. Wannan su ne jinginuwa zuwa gare su ya zama lazimi. Kada ka ce kai ba ka so a kira ka musulmi. wannan babban kuskure ne babu musulmin da zai sa mutu wannan suna saboda Allah ne ya sa mana haka nan mutum da zai fitar da kansa daga tawaga ta mujine ba ciki baya cikin mummunai don wannan ba suna ne da Allah maɗaukakin sarki ya kirawo mu da shi haka nan as-sadiqina misali al-muttaqina as-salihina dukkan waɗannan sunaye ne masu daɗi mutum zai so a jirgina shi zuwa ga masu wannan sunaye kaga anan babu jayayya ko tafifin kanu sai sunayen da Allah maɗaukakin sarki ya kira wata ɗa'ifa wata jama'a da shi ya yabe ta da shi sai manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya yabe su da wannan sunaye kamar al-muhajiruna kamar al-ansar min fuqara al-muhajiruna alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanahu وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار اولئك هم المفلحون والذين تبوأوا الدار من قبلهم والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون daga Allah maɗaukake sarki ya kirawo mutanen Makka waɗanda suka yi hijira suka dawo Madina ya kirawo su da al'ansar. Sannan aka kirawo mutanen Madina a Aswan, aka kirawo mutanen Makka da suka yi hijira zuwa Madina da al-Muhajirun. Aka kirawo mutanen Makka kuma mutanen Madina da al'ansar. والذين آووا ونصروا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيد قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم kaga Allah ba ɗauki cikin sarki ya kirawo waɗannan jami'u guda biyu mutanen Makka da suka yi hijira da mutanen Madina da suka karɓe su hannu biyu ya kira waɗancan da almuhajirin ya kira waɗannan da al'ansar kaga suna ne da Allah ya ba su kuma ya alaƙanta ya ban su da shi ya alaƙanta ya zan mutanen Madina da almuhajirin mutanen Makka da almuhajirin ya alaƙanta ya zan mutanen Madina da al'ansar da wannan babu laifi idan an kirawo almuhajiri da wannan suna aka ce almuhajiri an kira mutumin Madina da al'ansari saboda suna ne da Allah maɗaukacin sarki da manzansa suka amince musu suka yarda da shi. Amma duk da haka sai su waɗannan sunayen da Allah ya kira wata jama'a cikin musulmi da su. Idan har za su jawo a samu rarrabuwar kai, a samu faɗace-faɗace, a yi ra'ayin da tsar da shi kansa, wato da shi karan kansa sunan, wannan bai halatta ba. wannan ra'ayi da kai halatta ba a cikin hadisin a cikin littafin bukari da muslim hadisin anas ibn dinar wanda ya rawaito shi daga jabir ibn abdullah Allah ya kara masa yarda jabir yake cewa ga zauna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qad sada ma'ahu nasun min al-muhajirin hatta kasuru wa kana min al-muhajirin rajulan mahaban ففتح أنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا وقال الأنصاري يا للأنصاري يا للأنصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية ثم قال ما شأنهم فأخبروه بصفعة المهاجرين للأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ممكنة جابر بن عبد الله yake ba mu labari yake wata rana mun fita yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya dawo wasu muhajiruna da dama suka dawo tare da shi to cikin muhajiruna din nan akwai wani mutum mai yawan wasa yana da yawan wargi haka ta ansari ya sai mari wato irin mari nan ta koya yana yi wani mutumin madina sai kowa cikin wasa saboda yawan wasan sai faɗa masa mali ta kowa kawai ka fi kowa la'ansari ta yi bai san halin shi wannan muhajiri din ba mutum ne mai yawan wasa da barkanci da tsokana sai ya fi cikin na mai tsanani har ta kai za ka fara bugawa sai suka shiga kiran ɗan uwansu mutumin madina din nan sai ya fara yalan ansar ya ko ansar ku taho ku taimaka shi ma mutumin madina a mutumin makka almuhajiri shi ma ya fara kiran ɗan uwansa ya lal muhajiri annabi ya ji ana tafiya kowa yana kiran jama'a sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito yace ma ba ni da'awar jahiliya me ya faru ne nake jin ana da'awa irin ta jahiliya wanda da ya lal muhajiri a kawo ɗauki wanda da ya lal ansar ku kawo ɗauki an koma jahiliya me ya faru ne sai suka ce ai wancan muhajiri din ne yana riƙe wancan al'ansari ɗin al'uwarsa sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake da'uha fa innaha mumkina ku bar wannan kiraye kiraye da kuke yi wannan abu ne mai koyi mai wari mara kan gani wannan abin da kuke kokarin ku yi abu ne mai muni kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya dingina wannan aiki zuwa ga jahiliya aiki ne na mutanen jahiliya to ka duba waɗannan sunaye ne da aka amince a kirawo wannan jama'a da su almuhajirin da al'ansar amma duk da haka da ya kasance za su jawo wa musulmi da rabuwar kai amma sallallahu alaihi wa sallam sai ya tsawatar ya nuna cewa ba a kulla wala'i da bara'i a kan su su kadai matuƙar ko musulmi ne ke su zama abu ɗaya ku dunkule ku ture su zama abu ɗaya يقع ابن تيمية أتكلم لكم في اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم يكفي فيها فهذان الإسلام وأن سولا يجد المهاجرون والأنصار إسلام وأن سولا يجد هذه إسلام شرعيان سولا يجد قراءة يجد جاء به من الكتاب والسنة الكتاب والسنة القرآن إذا بيسمى ذا الله صلى الله عليه وسلم في زيدته وسماه الله بهما Allah ya kirawo almuhajirina da al'ansar da waɗannan sunaye kama sanna na musulmi min qabli wa fi hada kamar yadda Allah ya kira mu musulmi min qabli tun a da can zamanin Annabi Ibrahim alaihi salam wa fi hada da kuma a cikin wannan addini yake wal kitabur rajuli mutum ya jingina kansa ila almuhajirina zuwa ga almuhajirina ko al'ansari in kitabul hasan mahmudun inda Allah wannan jinginawar jinginawa ce mai kyau kuma abin yabo ce a gurin Allah wa inda rasulihi da gurin manzansa laisa min al-mubah alladhi yuqsad bihi at-ta'rif faqat kira mutum al-ansari ko al-muhajiri ba buƙatar wannan kawai dan a bambance shi dan kawai a bambance shi da wani ba a kai yabo a ciki kalin kitabu ila al-qaba'il ba kamar mutum ya jingina kansa zuwa ga da kaza da hausa ko fulatani ko bayarabi والامثال ko يمكن كان kaga garin ka dan Najeriya ko dan Niger ko dan Kamaru yake ba irin wannan bane dan ka jin da kanka ga kasar ka ko garin ku garin haihuwar ka ko jihar ka wannan duk babu wani yabo a ciki ka jin da kanka ne dan ya iya gane daga ina kake kai a garin ki ne kai kake gane amma babu wani yabo tattare da wannan jinjinawar ba kamar almuhajirina da al'ansar ba wannan jinginawar akwai yabo a cikin ta wala min al-makruhi aw al-muharram sannan kuma wannan jinginawar ba ta daga cikin jinginawar da Allah ya karhanta ko ya haramta ba kamar kitabu ila ma yusbi ila bid'atin aw ma'siyatin ukhra kamar mutum ya jingina kansa zuwa ga abin da zai ba shi zuwa ga bid'a ko zuwa ga wani sabon Allah yake to duk da haka kuma ma'a hada duk da haka lamma da kullu wahidin minhuma ta'ifatan yayin da kowane ɗaya daga cikin su ya kirawo jama'arsa mun kafiran biha yana neman ta taimaka mata an karan da biyu zalika sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya nuna bai yadda da wannan ba wasan ma da'awar jahiliya ya kira wannan abu da'awa ta jahiliya hatta kila lahu har sai da abdawa masa cewa inna da'i bihi ma innahu ma gulamani ai waɗanda suke wannan ifatan yara ne guda biyu ولم يصدر ذلك من الجماعة بعد ɓangarorin biyu ne suka yi wannan ba wato waɗannan yara su suke faɗa kuma su ne aka ji suna wannan kiraye kiraye ba wai muhajiru ne suka dinkule guri guda suka ce zamunan a matsayin waɗanda za mu yi faɗa da al'ansar su ma al'ansar suka dinkule guri guda a matsayin waɗanda za su yi faɗa da al-muhajiru da ba haka ne ya faru ba aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yara ne biyu a junan su suke wannan faɗa ta faɗa kamar da ya a cikin wata hadisai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya yi umarni a hana azzalimi a kuma taimakawa wanda aka zalunta in sai aka ka zalimin ai mazluma ka taimake shi a yayin da yake azzalimi ko kuma a yayin da yake wanda aka zalunta idan azzalimi ne ka hana ka zalunci ka idan wanda aka zalunta ne ka karɓo masa haƙƙinsa dan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana muku cewa abin da ba a so game da jingina kai zuwa ga wannan suna shine ra'ayin riƙau wanda har zai jawo a samu faɗace-faɗace da fitintunu da rashin fahimtar juna tsakanin al'ummar musulmi. To amma dingina kai zuwa ga abin da ya shahara da cewa bid'a ne cikin al'umma abin da ya shahara a cikin al'umma bid'a ne ba ya da kyau mutum ya dingina kansa zuwa ga wannan da wannan bai halatta ba ko da kuwa mutumin da aka dingina kan nasa zuwa gare shi mutumin kirki ne kamar misali al'adun nan waɗanda za su jingina kansu zuwa ga sayyidina ali misali za su ce alawiyya ne ko fatidiyya da cewa sayyidina ali mutumin kirki ne duk da cewa na fatima ya ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama da duk musulmi yake kanta yake girmama ta da ma kasancewar wasu ɓata gari sai suke jingina kansu zuwa ga wannan bai kamata kai ma a jika cikin wannan sahun ba ya na farko da abin da Allah ne yake ku jingina kanku zuwa ga nan ba ku ce ku fatimiya ne ko ku ubaidiya ne ko ku ci asu gane ne ba Allah ne yake ku wannan ba ba manzon sa sallallahu alaihi wa sallama ne ya umarce ku ba sannan kuma wannan jinginawar ta haifar da bid'o'i da yawa manya manya a cikin addini to ka samu kanka ka jingina kanka zuwa ga wannan ba karamin hatsari bane haka nan jingina kai zuwa ga wani abin da yake da alaka da ita da shi wato aqida sannan kuma ya kasance wannan aqidar da ake da ka jingina kanka zuwa gare ka ba ka da kyau to ita ma ba ta halatta ba kamar misali mutum ya ce shi ash'ari ne babu shakka abul hasan al-ash'ari ɗaya ne daga cikin malamai masu tsoron Allah waɗanda suka yi wa musulunci aiki musamman yakin sa da mu'tazilawa to amma da dama an samu waɗanda suka jingina kansu zuwa ga abul hasan al-ash'ari ba tare da sun karanci yayi abul hasan al-ash'ari kuma ba tare da sun karanci littattafansa ba littattafan abul hasan al-ash'ari bayan ya bar aqidar mu'tazilanci tantalaliyar aqidar nan ya dawo aqida ta ahlus sunna ya rubuta littattafai masu kyau waɗanda suke karantar da aqida irin ta ahlus sunna da tabbatarwa da Allah sifofinsa kamar yadda ya tabbatarwa da kansa a cikin alqur'ani ta ko manzon sallallahu alaihi wa sallam ya bayani abul hasan al-ash'ari ya rubuta littafin al-ibana ya rubuta littafin maqalatul islamiyyin yana da risalatun ila ahli taghrib dukkan su littattafai ne waɗanda suna nan a buge malamai waɗanda suke na Allah suna karanta su malamai masana sun san da littafan kuma sun san irin aƙidun da littafan suka kunta amma ya tafiya sai tafiya akwai waɗanda suka bayyana suka dingina kansu zuwa ga abin hasan da ashari amma aƙidar su ta fi kusa da aƙidar mu'tazila na kore wa Allah maɗaukakin sarki sifofinsa da tabbatar da wasu ɗan sifofi kaɗan daga cikin ɗimbin sifofin da suka zo a cikin alƙur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam to a to waɗannan suka kira kansu a sha'ira ɗaya daga cikin su ya kira kansu al-ash'ari to idan mutum yake shi al-ash'ari ne amma kuma duk abin da yake faɗa ya yi daidai da abin da yake cikin littafin al-ibana na abul hasan al-ash'ari wanda yake kusa da aqida ta ahlus sunna wanda abul hasan al-ash'ari ya rubuta shi a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa sannan wannan mutum bai fito da wata magana da ta warware abin da yake cikin littafin ibana ba to wannan yana daga cikin alif sunna shi wannan mutum amma ya sani jingina kansa zuwa ga ashariyanci wannan bid'a wannan ita ce magana da ibnu tayyiba yake faɗa a fatawa da kuma cikin littafin sa a dar'a ta'arud al-asli wal nafs a fatawa mujallabi na shida shafi na 359 ابن تيمية هنا سوى ومن قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة لا سيما وأنه بذلك حسن لكل من انتسب هذه النسبة وأنه بذلك حسن لكل من انتسب هذه النسبة وينفتح بذلك أبواب أبواب الشر ابن تيمية yake cewa duk wani daga cikin asa'ira wanda yake fiye da ash'ari ne amma ya yi riko da littafin al-ibana na abul hasan al-ash'ari wanda ya rubuta shi a ƙarshen rayuwarsa sannan kuma bai yi wata magana bai fito da wata akida da ta warware abin da yake cikin wannan littafi ba to wannan ana lissafa shi daga cikin ahlus sunna sai dai ya san da sanin cewa jingina kansa da ya zuwa ga ashariyanci wannan bid'a ce musamman ma idan ya kasance mutumin kwarai ne mutumin da yake bisa hanya kirga ko kar sannan kuma jingina kansa da ashari abinda wannan zai fahimtar da wasu zai nuna musu cewa wannan hanya ta ashariya mai kyau ce kaga da yin haka ya buɗe ƙofofin sharri da dama haka ibnu tabiya yake faɗa saboda ka a usulul din ba za ka jingina kanka da ash'ari ba ko ga wani a usulul din duk abin da ya shafi jigo na addini duk abin da ya shafi aqida a wani gurin ibnu taymiya yana magana akan jingina kai zuwa ga wata gaba ko zuwa ga wani keji wanda aka yi karatu a gurinsa ya koyar da addini sun ya jingina kansa zuwa gare shi ya halatta ko bai halatta ba ibnu tayyiba yace waɗanda wanda zai jingina kansa zuwa ga wani imam ko ga wani shehi fala raiba anna an-nas yahtajuna ila man yatalaqawna anhu al-iman ba ne tsaka mutane suna buƙatar wanda za su zauna gaba gare shi ya koya musu imani wal qur'ani ya koya musu al-qur'ani ku koyi addini a wajensa a karance su koyi addini a wajensa a aikace كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول صحابي تتكوى القرآن بإيمان دبع النبي صلى الله عليه وسلم فيكما فتلقاه عنهم التابعون تابعي تتكوى فيكما تتكوى القرآن بإيمان دبع صحابي وبذلك يحصل اتباع السابقين الأولين بإحسان فهي هكا hakan samu biyayya bin bin magabata na farko kai da kafa duka hanya da take mai kyau haka ma annal mar'a lahu man yu'allimuhu alquran kamar yadda mutum yana da wanda yake sanar da shi alqur'ani wa na'uhu da makamantinsa kamar hadisi da tafsiri da fiqh da sauransu haka zalika lahu man yu'allimuhu ad-din al-batin wa adh-dhahira haka ne yana da wanda yake koya masa addini na zahiri da na batini addini na zahiri kamar sallah azumi da tahajjud abin da yake a kan dabbai addini na baɗini kamar aqida da take kudurce a cikin zuciya a amalin kulubi kamar tawakkali kamar ainihin ar-raghba war rahba war raja dukkan wani abin da yake min a'malin kulubi ne wannan yana daga cikin addinin batin amma ibn tayyiba yake wala yata'ayyanu zalika fi shakhsin mu'ayyan amma wannan jingina kai ko bukatuwa zuwa ga mutum ba zai zama wajibi ko yana ba a ce wajibi duk wanda yake garin nan dole ne ya bi shehu wani ko ya bi malam wani dole dole in ya ci haka ya tafi layi ba zai yi a faɗi haka ba wala yahtaji al-insan fi dhalika an yantasiba ila shay'in mu'ayyan mutum baya buƙatar sai ya dingina kansa zuwa ga wani shehu wanda yake mai zaman kansa baya buƙatar haka wa kullu man afada ghayrahu ifadatan diniyya huwa shaykhuhu fiha duk wanda zai sanar da kai addini ko ya yake ya zama shehin ka a cikin wannan haka duk malamin da ka zauna gaban shi ya karantar da kai wani abu na addini ko da daidai da minti daya biyu ka fa'idanci wani abu na addini a wajen su to ya zama shehin ka a ce ga shehin ba zai zama kai ba to bulan suna da yawa wa kullu mayyitin wasala ila al-insani min aqwalihi wa a'malihi wa atharihi man tafa'a bihi fi dinihi fa huwa shaykhuhu min hadhihi al-jihad ibn tabiya ce dukkan wani wanda ya riga mu gidan gaskiya ya bar duniya shekaru baya aru aru amma iliminka da maganganunka da ayyukanka suka zo gare ka ka kuma amfana da abin da ya faɗa ko ya rubuta ko aka ruwaito daga wajenka ka amfana da wannan cikin addinin ka to ta wannan bangaren ya zama shehu don haka nan dukkan kunan ibn tabiya shehun kuma ai da gashi muna karanta abin da ya bari na ilimi duk wani wanda zai bar wani abu na ilimi ka amfana da abin da ya bari ko da baka gan shi ba ko da baka yi zamani da shi ba to in har ka amfana da shi to ya zama shehin ka فسلف الأمة شيوخ الخلفاء قرنا بعد بعد قرن. saboda haka magabata wannan al'umma shehunai ne na duk waɗanda suka zo bayan su ƙarni bayan ƙarni saboda haka duk sahabbai shehunan mu ne a kaga shehin ba ba na wani mutum ɗaya bane bare ya ci da wannan duk ta bai ke wani mutum haka duk a illa din nan na shiriya da kake ta ji ana faɗar maganganu kana amfana da abin da ake faɗa to ke hunan ta dukkan wasu waɗanda suka rubuce rubucen da na hadisi abu bukari muslim tirmidhi abu dawud misali ibnu maja imamu ahmad da sauran duk ke hunan ta haka nan dukkan wani wanda ya rubuta wani littafi na fiqhu mai risala ne mai igiya mai alami mai wayi mai wayi duk hunan kan haka ke hunan da yawa وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ فكذا أنا أنت في ذاك ذاك إيه كنا وابا وابا to in da ba ɗaya dukkanin su suna fitowa ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sai ka fingina gare su ba kike nan ba mara yake wa laisa da ahadin babu ba wani wanda yake da wata dama an yanke shi ga ila shaykhul wali ala mutada abdi ya yahadi ala zalika mutum bai da wata dama a shar'anci da jingina kansa zuwa ga wani shehi ya yi muwalati ya kulla soyayyarsa da jama'a a kan bin wannan ke wanda duk yake bin wani shi ne nawa shi ne namu waɗanda kuma ba sa tare da shi ba namu ba ba wanda yake ya kamata wato ya halatta gare su yi wannan ويعادي على ذلك هو يقول لك ويا أكون الناس إيه يبدأ أقول له على سكي نمام نمام تزين زي نماس نماس بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان واجبين أن كون مسلمين يسيدوا المؤمنين ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وبينه cikin da kasancewa mai tsoron Allah ne cikin malaman nan duka da ma waɗanda ba malaman ba to dole ne ka so su dole ne ka so su gargadan abin da yake tattare da su na tsoron Allah da imani ولا يخص أحدا بمزيد موالاة إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه وتقواه هذا هلك كواري ونبع كتيتي ولا انتظريتي في إذا كافر كتوا imanin ka da takawarka ya tsara na sauran sai ka gabatar ka yuqaddimu man qaddama Allah wa ilahu wa rasuluhu alayhi sai ka gabatar da wanda Allah ya gabatar saboda haka ba za ka zo ka ka rike wani ba ka ce ya fi kowa ka rike wani shehi ka ce wannan shehi ya fi na kowa har ka ce kafafuwan shehin ka akan suna kan wuyan dukkan wani wali tun daga farkon farkon musulunci har zuwa kafin kiyama wannan bai halatta gare ka ba ka fifita wanda Allah ya fifita da manzansa wannan ibnu tabiya ya ci gaba da faɗa yana cewa man amkanahu wa man amkanahu huda min ghairi kitabin ila shaykhil mu'ayyan fala hajata bihi ila zalika wanda zai iya samun shiriya ba tare da ya jingina kansa zuwa ga wani shehi sananne ba فلا حاجة به إلى ذلك فلا بقاتل فيها جند نكوكا ذاك إيا سامي سوريا ذاك إيا سامي إلمي إيمان تقوى با تارد كاجن جنة جوا بين سيدي با فمن لا يجب بني بل يكره له بين ذاك با فجن جنة كنتا بين سيدي كودا كودا كسامي إيماني بتقوى أما أكيوين لكيرا كدا سينا ومن سيدي وأما إنسان لا يمكنه أن يعبد الله بما أمره إلا بذلك أما يوجد بذلك سامي بيتا يا الله da abin da ya umarce shi da sai ta hanyar jingira kansa zuwa ga wani shehi ta yaya to zama na dole ne ka kirawo kanka da sunan wani shehi in kana so ka san abin da Allah ya umarce ka kamar ka masa kamar ka Allah ibn kariya ce misli an yakuna fi makanin ya da'ufu fihi al-huda wal ilm wal iman kamar ka shiga gari garin da babu malamai sosai babu shiriya babu imani babu ilimi sosai a garin والذين يعلمونه ويؤدبونه لا يبذلون له ذلك الا بانتساب الى شيخه amma ka samu akwai wasu wanda suna da ilimin suna iya ba ka tarbiyya din ta musulunci amma ba za su ba ka ba sai sun ce sai ka zo ka zama su ka kuma kana bukatar ka bauta Allah ka kula cewa kuma sun ce da ilimin da za su ba ka ka ga ana ya zama maka larura ya zama maka larura zai ka ce na zama su ku koya maka ilimin ko da kaka bar aw yakun intisabuhu ila shay'in yazidu fi dinihi wa ilmihi fa innahu yaf'alu al-ata bi dinihi ko ga wani malami wanda zama da shi da jinjiriya zuwa ga shi zai sa ilimin sa da addinin sa su karu to ibnu tayyiba yace zai aikata abin da yafi zama maslaha ga addinin sa wa hadha la yakunu fil ghalib illa li tafriqihi mutum ya ce ya zama ya rasa wanda zai koya masa addini sai ya jinjiri zuwa gare shi galibi haka ba ta faruwa sai idan mutumin nan da jini ne mai gazawa ne mai san jiki ne amma ba haka ba sai gargarin ba illa arzin ya fiya illa arzin Allah ya fiya sai gargarin ba ba tilas ba ne sai a nan garin zai su zai yi karatun in ka yi ce galibi in ka ga wannan to akwai gazawa ta fi wannan wa illa lai talaba al-huda ala wajhi la yajadahu ba zai nemi kuliyar a inda ya kamata ya nema ba ya samu wani jami'a ya ce ta'ammal kitabu allazi yufarriqu bayna muslimina jinjiniya zuwa ga wani ko zuwa ga wasu jinjiniyar da za ta kawo rarrabuwa tsakanin musulmi wannan ya ce na ya yafi wancan ya ce na shi yafi a yi ta rigima a yi ta rikici wannan ya ce in an ba ta in na ba ta sassabiyarsu na wancan ina ce ni na in na ba ta sassabiyarsu waɗancan kaga akwai kayan rikici akwai kayan rabuwar kai in da ya ce ya kuma kurobin abin jama'a sannan kuma a fita daga cikin jama'a ta magabata wani ikila da haɗin kai na magabata ilal furqati ta kayan rabuwar kai ya turuki ɗari turuki da ka bi hanyar bid'a ومفارقة السنة والاتباع كربا كربا سنة فإذا كان هذا بيئة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما ينهى عنه وأما أظن أظن إذا أيش حنا ويأثم قائله ثم الدك يوم زي حتى يعطي كله في أسلطة ويخرج بذلك أن طاعة الله ورسوله يا تسبب طاعة الله يا تسبب طاعة من ذنبه dukkan wanda zai jingina kansa ga wata jama'a jama'ar da za ta kawo lallabuwar kai ta hanyar fifi ta bangaren ta a kan sauran ta hanyar cewa duk wanda ya shiga nata to ya yi zankana kuma da sauran wannan bai halatta ba domin wannan zai jashi ya bar hanya ta sunna ya bar hanya ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to shi wannan bayani mun ɗauko maganganun ibn tayyiba a wasu gurare wannan magana da muka karanta ta ƙarshe tana cikin littafin sa al majmu'ul fatawa juz'i na 11 shafi na 513 da kuma 514 waɗannan bayanai su za su ƙara tattara maka abin da ibn tayyiba yake faɗa a wannan littafin al-wasiyatul kubra yake Allah ya kira mu da suna al-Qur'ani musulmi ya kira mu da ya kira mu bayan Allah dan haka kar mu karkace mu waɗannan sunaye zuwa ga wasu sunaye waɗanda wasu suka kirkira suka kirawo kansu da shi ko iyayensu suka kirkira ma anzala Allah bi hadhihi sultan abinda Allah bai saukar da wata hujja a kan su ba bal al asma'u allati qad yasuqu takallu biha yadda ya ce ko da ko sunayen da ta ayyu a ce ya halatta sabbin na duk takwi qad ta ayyu dan sunayen lokaci ba zai yi din ba yasa ce qad an gane da nan qad ko dan kada wani cewa ya yanka ni kad tayu ya tubu takalli biha ya ala ta kira kan karfi kamar in kitabun lahi ila imam sun ya dinga da kansa zuwa ga wani imam da kamar yana dinga da kansa ga abu hanifa a ce da shi al-hanafi ko ya dinga da kansa ga al-imam malik a ce da shi al-maliki ko ya jingira kansa ga al'imam al-shafi'i a ce da shi al-shafi'i ko ga al'imam ahmad ibn hanbal a ce da shi al-hanbali su duk wannan duk da ana iya cewa ya halatta ta fuskar intisabi na ilimi sun gane da intisabi ne na aqida to aqidar ta aqidar maliki aqidar ta aqidar da Allah madaukakin sarki ya saukar da annabi sallallahu alaihi wasallam aqida ta musulmi gaba daya maliki aqida ta aqida ta musulmi ta gaba da ta aqida ta ta kanka haka nan abu hanifa haka nan imam shafi haka nan imam ahmad ibn hanbal kana wajen ijtihadi wajen fitar da hukunce hukunce gano wasu hukunce hukunce da suka shafi shari'a imam abu hanifa yana da wasu abubuwa da ya saba maliki a ciki imam shafi yana da wasu abubuwa da ya saba abubuwa maliki a ciki malik yana da wasu abubuwa da ya saba imam ahmad a ciki wato suna da sabani wajen fahimtar wasu abubuwa na addini ka fuskar karatu a karance sai ka karanta mazhabar malikiya ka fi sanin ta sama da yadda ka san mazhabar shafi'iyya ko ka san mazhabar hanafiya sai aka ce maka al-maliki an ga wannan ba in kitabi bane min ba da usulul din ba da shari'ul din a fahimta saboda ka san abin da maliki ya faɗa da shi da almajiran sa sama da yadda ka san na kowa na kuma sauran sai aka ce da kai al-maliki ko ka san abin da abu hanifa ya karantar shi da almajiran sa sama da yadda ka san na maliki da shafi'i da ahmad sai ka ci da kai alhamaki to kaga wannan intisabi ne jinjiliya ne amma ta fuskar ilimi to wannan ya halatta wanda yana gani a littattafan malamai ana kiran wani a shafi'i al-maliki al-hanbali ko wannan ya halatta shi ma kuma zai zama haram idan ka kulla wala'i da bara'i a kan ka kulla wala'a soyayyar ta ko soyayyar ta akan wannan sunan ka ce don musulmi in ba ya ɗauke da wannan sunan ba ruwan sarki wanda yake ɗauke da wannan sunan kuma kowace irin aiki aika da ta'ata yake yi shine na sunan wannan riko da wannan sunan za haramta an gane ko to zai halatta idan kawai in kitabi ne na ilimi kawai sanayyar ka da wannan bangare ya fi sanin ka da wannan ya ce maka injiniya ko ya ce maka magini ko kafinta ko wani abu saboda wannan abin ka sani sai a kira ka da wannan sunan amma da za su gina wato soyayyar ku da kiyayyar ku a kan kafin kanci ko injiniyarin to sai zama sai zama haramun sai ga kungiyar ku ta ta kungiyar ku ta kafin ta dan ka wanda ba dan kungiyar ba ba za ka kai shi ba wanda kuma da yake dan kungiyar ko ya ne yake wa Allah shi ne naka shi za ka zauna ka yi wa fara'a ka yi wa dariya ka taimaka masa a ga wannan wannan kungiyar ta ta kafin ta haramta ta haramta a shi karan sunan karan kanka ai kaga ba ya dauke da ma'bud ba ya dauke da wani abin da shari'a za ta ci illa iya ta abin da aka jingina zuwa gare shi shi ya jawo shari'a ta hana to haka ne ta ila kankin ko a jingina ko a jingina kansa zuwa gare shi kalqadiri kamar da ka sani shek abdulkadir abdulkadir jilani ɗaya ne daga cikin shehunai waɗanda suka rayu tun ƙarni na na biyar zuwa da shida an haife shi shekarar hijira tana ɗari hudu da saba'in ya rasu hijira tana ɗari biyar da sittin da ɗaya a cikin ƙarni na na shida ya rayu rayuwarsa a Baghdad cikin ƙasar Iraki kuma ya fito daga garinsa Julan inda ya shigo Baghdad neman ilimi ya zauna ya karatu a gurin malamai daban-daban daga cikin irin malamansa akwai wato ibn Qudama wanda yake mai littafin al-Mughni sannan ibn Qudama yana da cikin al-Madrasa sannan kuma daga cikin malaman sa akwai Hammad ibn Muslim al-Dabbar Hammad ibn Muslim al-Dabbar ɗaya ne daga cikin malaman sa kuma shi wannan malamin shi ne ya ja shi zuwa ga hanyar tasawuf shi wannan malamin Hammad ibn Muslim al-Dabbar shi ya ja shi zuwa ga hanyar tasawuf shi da malami gane da shari'a to ka abin da ya shafi hukuncin hukunce na shari'a tsahara sallah da ba wannan ne shi ya fi koyarwa akan harkar zuhudu da gudun duniya da shiga daji da cin abinci mai daɗi da sauran shi ya ja shi zuwa ga harkar zuhudu amma duk da haka aƙidar sa ita ce aƙidar ahalus sunna ta fuskar aƙida bai saki layi ba ya kama wata aƙida daban sai sa za mu ga manyan malamai na sunna suna yaban su suna jinjina masa suna lissafa cikin manyan manyan a kabirin da sarki kamar yadda tabiya yana ba su taken alƙudiyatul arifu to abin koyi masanin Allah za ga yana faɗa irin wannan da dama a cikin littattafansa yana yabansa yana faɗar matsayinsa kuma za ka ga a cikin littattafansa akwai littattafai waɗanda wato har ibn tayyiba ya yi wasu daga cikin wani bangare daga cikin su sarfi kamar littafin abin nan hukuku zai ana da littafin sunan shi hukuku zai bi ibn tayyiba ya yi sarfin wani bangare na wannan littafin inda za ka same shi a cikin a cikin littafin sa jami'in rasa'il wal masa'il sarfa kalimatin min hukuku zai yana da cikin fatawa شرح كلمات من فسوق البدء yana da littafin wata ainihin littafin gurya wanda a ciki ya tabbatar da aƙida ta ahlus sunna ya tabbatar da Allah iliyinsa ɗaukakarsa yace Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka sannan kuma ya daidaita akan al'arfinsa yace kuma wannan ita ce aƙida ta musulmi ita ce aƙidar da Allah ya saukar da littattafan annabawa gaba ɗaya da ita wannan sai abu ƙadir ya faɗi wannan a cikin littafin gulwa yana da maganganu masu kyau da yake yi yake dukkan wani wanda zai ɗauki ƙatarsa ya kai ta gaban wani Allah to wanda ya gama faɗiwa kai ta gaban wani Allah to ya riƙi kili da Allah ba sai abdulkadir yana faɗan wannan lokacin da zai mutu yayi wa ɗansa wasiya yace kada ka ji tsoron wani ko ka yi fata a gurin wani ko ka sa zuciyarka a gurin wani ko ka ainihin dogara da wani inda Allah kada ka yi wannan a cikin littafin sa al-ghulya za mu ga gurare da dama inda yake ƙayatarwa akan bid'a da zama da ɗan bid'a da ko zama da shi kakkan wanda zai samu littawa ta kakka abin karatun karatun al'ubudiyya har ma lokacin da muka karatu ya yaɗu wani ya yi tsalle ya gire ya ce ya kama ashe ashe ibn taymiya ma da qadiri ne yayi yayi yayi yayi yayi bari murna karanta a sa na gaba domin da za su yarda nasu ne da daɗi za mu ji wannan wallahi da za su yarda in su ne nasu ne mu daɗi za mu ji ba ma baki farin ciki za mu ji dan za su sa almajiran su je su karanta littafin in su kada haka ba to kuma a da yawan nan maganar akwai littafin al'uqudud durriya na ibnu abdul hadi da yayi tarihin ibnu taymiya sai da ya kare a kasuwa suka je suka kasuwa suka ce alhamdulillah kaga wannan haka ne to shi sai abdul qadir mutumin kare in ibnu kafir ibnu taymiya a cikin fatawa akwai inda yake cewa amma ummatu sufiya wal mashayikh al mashhurin min al qudama yake limamai na sufiya na sufaye da ke hulai shahararru min al qudama na kaddin su da kaddin su da farko farkon su yake muslim junayd ibn muhammad kamar al junayd wanda ake cewa shi sayyid al ta'ifa wa asba'ihi da mabiyansa wa muslim shaykh abdul qadir وامثاله ده كمان شيء عبد القادر بقراء لنسى فهؤلاء من اعظم الناس لزوما بالامر والنهي في حتى في القوه لازم تر ميدا هم عمر ميدا هم في شرع في القوه لازم تشرع وتوصية باتباع ذلك في وصية في عبد الشرع أولا يقولي أتكون فتاوى في إيميل شعبة بريبير بثلاثين بهدو بريبير بإن جزيء أتكون تجيء الكتوى ومن تقطع بدأ أكي في عبد الأرض تأذى منه ta'ajiya kuma abubuwa da dama da ake jingina masa abubuwa da dama da ake jingina masa ba shi ya faɗa ba ba shi ya yi ba wasu ne daga baya baya suka zo irin yadda dai aka yi wa annabi isa alƙawarai ana cewa ya ci kaza ya yi kaza ya ci kaza alhalin ba shi ya faɗa ba to haka nan shi ma akwai abubuwa da yawa da ake faɗa kamar da azzabi ya faɗa a cikin tarjama ta asiya da abubuwa da yawa da ake faɗa masu zozin alai ƙarya ake yi masa kuma wasu abubuwa za su ba su bayyana ba sai a ƙarshe ƙarshe sai a ƙarshe ƙarshe wato lokacin rayuwarsa da ma lokacin rayuwar irin su ibnu taymiya duk ba ba abin sai daga baya ne wasu suka fito suka tsara wasu abubuwa suna jingina masa to ya yi ya faɗa ya ce na wasu ne suka ba da larabci aka yi ta ba daga baya aka mai da su zuwa larabci kamar tafrihin fadi ba da larabci aka yi su ba da farisanci aka yi daga baya aka juya su zuwa larabci aka sai abu kadir bai ma san da gabansa ba a ciki aka faɗi wasu abubuwa na sifofi da na Allah aka bawa sai abu kadir saboda waɗannan bai kamata ka ka ɗauka shi ma haka yake ba da farko da abin da ta shi ma ɗan uwan ɗayan ne amma daga ba sai muka muka fahimci wancan da sanin sa aka yi abubuwan da ake ko shi ɗayan aikin gari ne yi wancan da sanin sa aka duk abin da aka yi almajiran su suka rubuta ko malamai a zamanin sa sun rubuta a tarihin su ga su ga su ga su abubuwan da yi amma waɗannan abubuwa tarkace da aka jingina su a ƙoƙarin za ka samu a bayan sa daidai aka yi shekaru masu yawa a gaba daga cikin adalci ka daidaita duk da cewa مرجعي بدل ما لم يشوف ابو بكر محمود جني cikin al'aqida ta sahiha yana cewa duka ƙarya ake musu sharri ake musu mutanen kirki shi abin da yake faɗa kenan a cikin al'aqida a cikin ta sahiha daga baya na rubuta wani ɗan littafi a wancan lokacin wajen shekara ashirin baya na sa masa a ta'aliqatul mufida على على كتاب العقيدة الصحيحة. وأتيتي وقع نفسي إيه أبن أيكي فتى وشاء ابن القادم بعد الفتى بعد الصيام متى في الجيجين ده مثلا أول تلوك في النفقة. wanda gaba ya ga wasu hujjojin kuma tsari a kan wannan sannan na ce amma ɗayan ta shi ba haka bane kuma na kawo abin da na sani na faɗa wannan littafin na ɗauka na sai wa mala abubakar bin na aka kai masa ya duba ya karanta ya rubuta min gabatarwa mai daɗi mai kyau da yabo kai sa ke wani sa'an sani ya bayar lokacin na tafi sa'idu ala ɗari tara in ya baya dr ibrahim jalil muhammad na jalil sun jihar taraba ya kawo littafin da gabatarwa sai abubakar mahmud bin saura ka a bambance tsakaninsu a daina haɗawa. ibn kasir a tarjamar da yayi yana cewa kana lahu samsun hasan wato shi sai abdul qadir mutum ne wanda yana da yanayi mai kyan gani wa samsun ghairu al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar mutum ne ba mai yawan magana ba in ba umarni yake da kyawun abu ko hana mummuna wa kana fihi tazahudun kathir yake yana da zuhud da yawa gudun duniya وله أحوال صالحة yana da halaye masu kyau wa mukasafatin yana da abubuwa da Allah ya nuna masa da yawa wani asba'ihi wa ashabihi fihi maqalatin yake mabiyansa da almajiransa suna faɗar wasu maganganu dangane da shi wa yadkuruna anhu aqwalan suna faɗar wasu maganganu da gare shi wa ashalan da wasu ayyuka wa mukasafatin da wasu abubuwa da suka fi an nuna masa aksaruha mubala ibnu kafir yace amma yawancinsa akwai wuce gona akwai wuce gona da ido akwai yini sawa da kaska da salihan zari'an yace amma shi ya kasance mutumin kwarai ne mai tsantsini wa kasan maka kitab al-ghunya ya rubuta littafin al-ghunya ya rubuta fusuh al-ghaib yace wa fihi ma asya wa hasana a cikin sa akwai abubuwa masu kyau wa zakara fihi ma ahadith da'ifa wa mawdu'a amma duk da haka ya faɗa hadisai da'ifai da makarya ma a ciki bai sani ba yana da kansa bai haini kamar da dai muke ganin malamai ko da cikin ahlus sunna yanzu ya ga wani malamin in ya buɗe baki kuma wato abubuwan da za ka je na faɗa ba duka ne ka bai ba tsohon tsohuwar ajiyar ta ce zai ta kasuwa tafiya ta yi tafiya an samu gyara to shi ko bai kula ba sai ta ba ta tsohuwar hajjarta to kaga amma wannan ba sai ke nuna cewa ba mutumin kirki bane ko ya abin da ya sani yake faɗa wajen jumla kana min sadatil masaiki in yi tafi da ce a taƙaice dai yana da gaskiya gabanin su ne to gaskiya ya rasu lahu tisuna ana wa lahu tisuna sana haka ce yana shekara yana da shekara tisun an haife shi hijira tana da ɗari hudu da saba'in ya rasu hijira tana ɗari biyar da tisun da ɗaya tana da tisun da ɗari to ko sa ibnu tayyiba yana girma ma su sosai to ko wanda za su jingina kansu zuwa ga abdul qadir kaga ya faɗa abdul qadir saboda mutumin ƙwarai ne a gunsa an gane ko wal adawi ko su jingina kansu zuwa ga adawi wanda ya lissafi saboda shi a biyu su lissafin ko shi ma mun faɗi abubuwan da ya faɗa dangane da shi mutumin ƙwarai ne wala yuhim da ire-iren su ayi mutumin kitabi ilal qaba'ili ko kuma jingina zuwa ga kabila kalƙaifi wal yamani jingina mutum zuwa ga ƙai ko yaman yaman wa ila al-amsar kasami wal iraqi wal misri ko a jingina su zuwa ga ainihin daruriya kamar a ce mutumin sham ko masar ko iraki sun yi shari'a ce ko ko da wannan ya halatta a wani lokaci fala ya juzu da ahadin an yanke ila nasa biha ya halatta mutum ya dinga jarraba mutane to kai kana tare da wani ko ba ka tare da shi a tsoka saboda kana tare da shi kana jingina kanka zuwa gare shi a tsoka saboda ba ka tare da shi ko ba ka jingina kanka zuwa gare shi to wannan bai halatta ba soyayyar ka da soyayyar ka ka gina ta akan soyayyar Allah da da manzansa to kowa yana gaya za ka sai shi gargadan abin da yake da shi na imani da soyayyar ka ga Allah da manzansa ka ki shi gargadan abin da yake da shi na saban Allah da saba wa Allah da manzansa ke bal atta ke wala yali bi hadhihi al-asma' kada ya kulla soyayyarsa akan wannan sunan wala ya adi alaiha kada ya kuma gina soyayyarsa akan ta soyayyarsa akan ta bal akramu al-khalq inda Allah asqahu bari wanda yafi kowa karanci a gurin Allah cikin halittunsa shi ne wanda yafi tsoron Allah min ayyi da'ifatin kana daga ko ina ya fito wannan shi ne akramu al-khalq dan Allah ya inna akrama an-nas inna inna akrama inna akramakum inda Allah asqakum wanda yafi karanci a gurin Allah shi ne wanda yafi tsoron sa Allah maɗaukakin sarki da sun sa mana tsoronta Allah maɗaukakin sarki ba mu ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana karma karma ce ka ba mu ikon sauki maka sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi bismillahir rahmanir rahim kafin da aika tambayoyi akwai tabbatarwa wannan da game da wannan watan da muke ciki yanzu watan safar kamar yadda suka sani kuma kowane musulmi ya sani cewa watan safar ɗaya ne daga cikin watanni guda goma sha biyu da Allah ya halitta ya sanya zalimi su yana kai kawo a cikin su إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم watan safar shi ne wata na biyu a kalanda ta musulunci watan da yake zuwa bayan watan al-muharram a lokacin jahiliya larabawa suna girmama watanni masu alfarma din nan guda hudu المحرم رجب sai kuma zulkaida da zulhijja ba ka ba ka yaƙe yaƙe da faɗace faɗace a cikin idan almuharram ya zo dukkan wasu mayaƙa su kan koma gida su su su zauna barayi da yan fashi da yayi duk kowa kan koma ya yana komawa gida ya zauna yana gero wannan wata da zai fashi a ciki ba to da zarar ya fita kowa Allah Allah yake to duk kowa ya fito ba za ya tafi ta ta da mayaƙa su tafi a tsaye kansu da kai hare-hare da samani yake yasa malamai yake yasa la suke kiran wannan wata da yake zuwa bayan muharram da safar safara fi dari idan kalat min ahliha laraba suna ta safara fi dar idan ya zama na gari kowa ya tsaɗe ya fita da kai su safara fi dar ba ka daga nan suka samu safar wanda zero wannan sifili sifir laraba suke ce masa da kalmar safar din ne sifir don babu ne da saboda ana ɗaɗewa duk a tafi aika aika sai a ɗauki wannan su aka ɗau wannan suna aka ba su wannan wata to sannan suna da wata aƙida dangane da wannan wata ɗin cewa wannan watan yana tattale da bala'i da masifa da rashin alkhairi a cikinsa. da haka duk wani abin da alkhairi ba ka yi a cikin wani abu na alkhairi ba ka yin sa a cikin wannan wata irin tsauran aure a irin tarurruka haka na kai wani murna ko wani abu za a yi shi a cikin wannan wata wato a jahiliya kawai sun kance wata wasu suka kance larabar ƙarfi sai ta ci wannan wata al-arbi'a al-akhir min hadha ash-shahr suka kamfe wannan larabar musulunci da ya zo sai rufe wannan aiki da gaba ɗaya amma sallallahu alaihi wasallam kallon da ya tabbata cikin sahihai yana cewa la adiya wala siyarata wala hamata wala safa babu batun al'adiya a ce wato cuta ce take wato shiga mutum da karantanta da ɗabi'ar ta ba tare da ƙudurar ubangiji ba ba tare da ƙaddarar ubangiji ba da laraba suna da kawai in dai za ka zo gurin mara lafiya to wannan cutar ita ce jira cikin ka ba tare da ubangiji ya kaddara ba wannan aƙida ta saba musulunci na'am akwai abin da musulunci ya zo da shi na kai riko da saba amma kada ka ɗauka yayin da wata cuta ko rashin lafiya ta same ka dan ka matsi mara lafiya ka ɗauka baban matsayin shi ɗin ba ta same ni ba ka fitar da kaddarar ubangiji a ciki ta ɗauka ita cutar ita ce take sarrafa kanta ita ce take da tasiri da kanta manzo Allah ya kore wannan sannan kuma manzo Allah yake wala tiyara laraba a jahiliya suna canci da tsuntsaye idan mutum zai yi tafiya ko zai aikata wani aiki ko za su fita yaki to sai a fara tura wani bayan gari da zai bishiyar da take ɗauke da tsuntsaye ya tayar da tsuntsayen da suke kai idan ya ga sun yi dama sai ya koma ya ce za a za a ci nasara tafiya za ta yi kyau idan kuma ya ga sun yi hagu to wannan tafiya ba za a yi kyau sai zai ba shawara a fasa tafiya in an yi tafiyar kuma ba za a samu abin da ake nema ba ko kuma idan sai gaba a fito tafiya za ta yi idan kuma suka yi baya tsuntsun ya yi baya sai tsuntsayen suka yi bayan sa to to tafiya aka yi wannan tafiya za a samu ci baya za a samu koma baya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe wannan babu canci da tsuntsaye ko wani tsuntsaye sannan annabi ya ce wa la hamma babu maganar fasalwa ko tsantsamai a jahiliya suna cewa idan aka kashe mutum ba a ɗaukar masa fansa ba to fasalwarsa za ta rinka yawo kuma za ta cutar duk wanda yake da haƙƙin ɗaukar fansan nan bai yi ba annabi ya nuna wannan ƙarya ce akidar ba ta da kyau babu wata fasalwa da take yawo tana cutar da mutane sannan yace wala safar babu tantin watan safar kama na ƙarƙashin akida ɗin da zuke da cikin mutum har yanzu akwai waɗanda suke ganin a wannan wata akwai larabana wannan larabar da idan ta zo to bala'i yake sauka a ciki don haka yana da kyau a faɗar su kafin wannan larabar ta zo a tashi a tsaye a yi tanadin kariya saboda haka wasu tarbi tarbi salamun ala ibrahim salamun ala ali yasi salamun ala wa salamun ala musa alhamdulillahi rabbil alamin dan na rubuta salamun salamun ina cikin surat al-fatih a wanke alif a wanke a cikin bokiti ko duro har ana lallaba a gida gida wai idan ba a yi wannan ba to bala'i in ya duro zai duro kan kan mutum wannan bid'a tana nan musamman ga wanda ba su fahimci musulunci ba an bid'a su wannan sun rike abin kakan in larabar ta zo ba a yanka ba a yanki ba a sanya ba a komai wanda mutum ya saba yi wannan kaga aqida ce ta farko ta jahiliya ita ce har yanzu ke dan yake yada cikin cikin mutane babu wani hadisi da ya zo wajen sukan wani wata da aibanta wani wata babu wani hadisi kakkab da wata watanni na goma sha biyu ba wanda wani hadisi ya zo ya aibanta shi kasar yana da gaske akwai hadisai da suka zo faɗar kalalar wasu watanni kamar ramadan kamar muharram kamar zulhijja ko ko ko ko ko ko abin nan da yake da asirin farin wannan hadisai sun zo suna nuna wani falala ta shi amma wani hadisi ya zo wajen sukan wani wata babu duk kuma hadisin da za ka gani yana sukan wani wata ko yana cewa wani wata yana tattare da karna ko da ko da ko da bala'i to wani hadisin ƙarya ne ba hadisin gaskiya ba ba ko wani hadisi da wani ya kirkira ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wani ma'aiki yana cewa man basharani بخروج سفر ذكرته بالجنة ودون دون الذكر سوى سفر فواجهات لا فيها لا فيها تزمت على الذكر بقى الجنة النبي بيقول لا سفر هو يتبين من الجنة في لا يبكي لا أكي ولا أبدا يبكي قارية أسمر وأنت حديث هنا بخاري وأنا كلنا كل تتفند في جوانا حديثا قرية إلى سوء الموضوعات مثلا غالي إلى سوء الفوائد المجموعة في أحاديث الموضوعة مثلا ثاني بخيرا saboda haka wannan aƙida ce mara kyau yana da kyau in uwa musulmi a faɗakar domin ba mamaki su ga wasu jahilan malamai sun yi ma wasu rubuce rubuce suna rabawa domin wasu hanyar cin abincin su ne wannan in ya tsora fata ya raga na kai hulki ta ta kai su zai maka rubutu ko kuma sai ta biya ba sai ta zai ba wannan yana cewa yana ce a jawo hankalin wasu ɗaliban ilimi game da kafirta mutane misali mutum wani shiga siyasa sai su kafirta su ko kuma in zai ta a su kafirta su wato wannan wani wata addu'a ce wani abu ne wanda ya shigo mana daga irin canje-canje da ake samu a duniyar gaba ɗaya tarihi ne mai tsawo abin da ya jawo har wasu suke kafirta wasu akan irin waɗannan matsaloli wanda harkar siyasa ko ƙuri'a ko sauransu in ka abin ya faro ne daga matan daga mabiyan wani mutum da ake kira mustapha shukri shi kuma a yankan lokacin akwai abubuwan da duk ya jawo haka ta faru an kama samari an zarka mata a kai kuku ana ta musu azaba ana ta wahalar da su wasu masu mutu da haka sai suka ɗauka dukkan wani wanda yake bin hanya ta ɗan siyasa ko ba musulmi ba ne inda musulmi ne ya zai ya kashe ka ya zai ya maka kaza ya zai maka kaza ya maka sai suka fito da wannan aqida ta kafirta al'ummar musulmi gaba daya sai jama'atul hijra ta tafsir har aka zo aka kafa da al-jama'atul islamiyya a Masar inda kuma suka dauki wannan tunani din tattare da a yana daga cikin abin da ya faru a wancan lokaci daukan makamai da kai hare-hare wasu gurare da aka kashe wasu ma wanda ba su su gani ba wasu yara ne na firamare an tsana ban ko da a kashe minista ministan harkokin cikin gida ya zo wuce lafiya yara yan makaranta sun tashi kuma zan ya tashi waɗanda suka haka suka ce su yi azumin kafara sun yi kisan kisan kuskure ta ga da aje dace ba dan ne za a tsana ban a hanyar ɗan makaranta to akwai wani malami da ake kira ba malami bane dai na da ya karanta addini amma kuma dai ya zama malami inda an mai da shi ma ne da kansa malami ana kiran shi imam fadl abdul qadir ko abdul qadir fadl ya yi wani littafi sunan shi al'udda al'umda ko ibadul udda wanda a cikin yake bayanin yadda ya kamata musulmi su tanadi ƙarfi ya yi dole hin masa fatin min kowa din to a farkon littafin inda ya magana a kan kafirai ko wallan ya kun ma anzala Allah fa ulai kun kafiru ya je ne malamai magabata tsayawa ko al-imam al-tahawi ko ibnu taymiya ko ibnu qayyim ko ibnu kathir har zuwa na zamani zamanin nan irin su Muhammad al-Amin al-Sanjuti irin su Ibn Baz irin su Albani da waye da ya zame su na lissafa ta a lokacin sun kai ashirin da wani abu da ha'a ci kibarin ulama da yayi sun gaba ɗaya ce duk da fahimci ayon nan ba kuma shi abin da ya karanta fiɗa likitan fiɗa ne likitan fiɗa ne idan wani abu ya fito maka wani kunci ya fito maka abin nan yadda za a fede a fitar maka da wannan ko a gyara maka fuska ko mata na son kwalliya din nan wannan abin ya karanta amma gano waɗannan malamai gaba ɗaya ke duk da su ci ayar dan shi a gurin sa wannan lam ya kun mujarradu sarkin hukumi ma anzala Allah fa hukum in da ya bar hukunci ba magana ya ko sai kan halatta abin ko sai ka fifita abin kamar da su malaman waɗansu suke faɗa yake duk da fahimta ba ai da zarar kabar hukuncin Allah ko ka fahimta su suna cewa ko wanda ya halatta ko ya fifita shi kuma yake a'a ai mujarrad sab shi karan kai ka bari kaga ba wanda ba zai kafanta ba tunda ko ɗayanka ne suke rigima akan akan kayan dabino ka ɗauki dabinon nan ka miƙa wanda ba su yi cancanta ba ai ba haka Allah ke sai sai adam ka kafanta wanda alƙali ya zalunci sau ɗaya kafin ta a ga wannan wannan malamai suka yi gudu wajen fassara ayar sai ta ibnu abbas ya fara fassara ayar ko kufurin duna kufur ake ne to shi yake duk da a fahimta ba to a cikin bayanin da yayi har ila yau yake bayanin cewa su waɗanda suke kan hukunci gaba ɗaya su kafirai ne sannan duk waɗanda suke ɗan sanda da ma ma'aikatan tsaro su duk kafirai ne sannan alƙalai su ba duk ya kafarta sannan ya dawo malamai su ba su duk kafirai to sai ya yi sai sauran mutanen gari daga gari ya ce su ba kafirai ne saboda sun ƙi fitowa a yi jihadi da to abin mamaki wannan littafin al'umma ko ibadul udda na san da yawa yaran da suke tafi a kan wannan tunanin da kuma taɓa jin littafin ba ina ta san kowa da kayi ke to wannan shi wannan imam fadar din yanzu ya ce duk abin da ya faɗa ya gane kure ne ya bai ina ya ku ta kwanaki a manya-manyan kasoshi na duniya na abin nan satellite sun yi ta kawo da yanin har da daga dan kuka an samo su yana da cikin da suka je afghanistan daga baya aka kama su aka danka su a hannun gwamnatin masar wanda aka karɓi karɓe su da wasu to daga baya zai suka rubuta karajiya ana ce masa karajiya ko muraja'a wato sun sake waiwaye a kan tafiya suka gane cewa ayyukan da ba su ta faɗa kuskure wanda shi wannan imam fadil shi ne da shugaba na jama'a na jama'ar jama'ar islamiyya a jama'atul jihad ko al jama'ar islamiyya na shine shugaba daga baya wasu matsaloli ya sa ya danka wa ainihin zawahiri shugabanci sai kuma suka fata da shi da ainihin zawahiri suka fata domin shi ainihin zawahiri ya yarda domin saboda aƙidar farko sun gina ta akan cewa ƙatilin da zai da ilina kullum kufari ma'anar ƙatili da zina yanzu su zai su fara a gida za mu yaki ba gaba na kusa da mu aka ce mu fara kafa to akan haka suka gina tafiya to da su da yawuri aka fita waje sai kuma aka shiga yaki da amurka ana kai hare-hare kasashen turai ko ce an ko ce wannan imam fadin ko ce an saki na yi da haka sai suka ɓata da shi da yawuri da haka ya zama yana cin gashin kansa shi ba to a shi ɗan kwanakin nan duk da ba sun yi tarajiya sai abu jinar da shi da shi da shi wannan imam fadil da sauransu da sauransu da yanzu su ba su yi rubuce rubuce an yi kaza da yara wasu mutu a kan wannan hanyar sai da abin yana da tarihi mai tsawo wanda tasirin yadda duniya ta zama kamar alƙarya ta abin da yake faruwa a mafi a gabashin duniya gabashi na nesa cikin ɗan mintuna sai ka samu labari yana faruwa na sai a gaya masu zaɓi ya kai in magana ce za ka ji aka faɗa in aiki ne za gani ake sai da ka sai zamana an zama kamar a gari guda ake rayuwa abinda wancan yake duk nisansa na nan zai gani abinda yake faɗa duk nisansa za ka ji da ko sa sai zama da akili duk ta shigo cikin mu amma da yanki yara da suke rungumar abin ba su da wani dogon ilimi game da tarihin abin da ya faru har abin ya kai da haka su waɗanda suke ɗauke da wannan akida su waye su gaban su su waye da sauransu sauransu abin da zai warware wannan matsalar shi ne ilimi karantarwa ina kan ana karantarwa a hankali ne yara za su gane kishi ne yake za haka to ba za ka iya cewa wai sun bayyana don su cutar da musulunci ba ko don su cuci musulunci to amma a iya samun cutarwa da musulunci ba ta hanyar su ba su sani ba min kallin muridin lil khairi lam yusibhu da yawa mutum zai mutu alheri amma ya kasa dace masa saboda bai san hanyar da ya kamata ya ba don haka ta hanyar ilimi da karantarwa ta haka ne za a iya fahimtar mu yau daidai mu yi ba daidai ba amma da kuskure ka duba duk malaman duniya ka tara su a kan dai gaba ɗaya ka je ka kifar a cikin shara ka ce duk ba san abin da suke yi kai kuma injiniya ne amma ka fi su sanin addini ka ga da yadda ka abin da tun daga nan ma za ka za ka tsaya kai tunani wannan kuma yake a taimake ni da tsarin bayani a kan wannan hadisi na yin kiran sallah da isama idan an haifi jariri dukkanin su ba su inganta ba da farko al'imam albani ya inganta sai abin da ikama din a abuwan kiran sallah din ban da ikama daga baya shi ma ya taraji ya cire shi su ya gano da inganta ba dukkanin su ba inda inganta sai ra ka ba ba kiran sallah ba ikama ko da ya kara kanka wato wato abin da na wato abin wani wani idan yana wani abin da yake kuskure ko aka ce an gano ba ba ba haka yake ba ko ko ko ne a gurin ba dole ba ne tun da babu babu da ana da ana kiran sallah da iqama albani ya bi hanyoyin da ba abin da kiran abin da iqamar ba ta inganta ba haka da aka bari ana kiran sallah shi da kanka a cikin sun kira sabuwar ƙara'a da ya sake bin ƙirƙin ya ha gano cewa akwai illoli da ibn hajar ya yi wannan kafin sa a cikin littafin tafsirin hadis to shi ke nan sai ka ajiye wannan muskila wannan shi ne amfanin ilimi shi ilimi ba ya ƙarewa kana kai kana ƙara gane kuskure haka mutu kuma wani ma zai je haka ilimi yake wanda za ka biya ce ya kai ƙarfi to wannan bai ma fara ba wannan ana kiran su ta'ami wannan su tafiya ce sama aiki sallallahu alaihi wasallam domin sama yin ana yin wannan ga wanda aka tabbatar da cewa ana da yasiri da game da albarkarsa ko yasa za ka ga sai na abubakar ba a samu ka kana da wani asar an ka sai da abubakar ba bayan manzon Allah ko an ka Umar ko an ka Usman shi kadai aka ga yana yi shi kuma za Allah ta ga sabbi suna tabar da shi da gashin sa da yayin sa da waye da waye shi ana tabar da shi da sai ta babin tabar da shi malaman akida suke cewa da da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ake tabar da shi a tarihi amma ba wani shehi da zaka ce na yadda da wannan mu'mini ne ba za ka tabar da shi da gashin sa ko yayin sa ko abin nan inda ba ba ba ba sai na wannan kuma yake don Allah wannan littafin yana yana nuna waliyan Allah na gari jami'u karamatul awliya da alif al-nabahani wannan yusuf yusuf al-nabahani mutumin da yake dan kanan nan ne ba wai da kace bane kuma wannan littafin ya tara turbe ba ko ana karanta maka wannan littafin sai ka dauka ba ba littafin musulunci ake karanta maka wallahi abubuwan da ya kira ya karama abubuwan wasu ba sa faɗi ba haka ba shi zai ga maka wajen kwarai ba ka dau al-isaba fi sabilin sahaba ka ga waliyai na kwarai tun daga kan sahabbai za ga sahabbai na kwarai ka dau irin sura alamin nubala na za ga tarihin mutane na kwarai da yawa ka ɗauki albidaya wa nihaya na ibn kasir da sauran akwai karamatul auliya na na na abul qasim hibbatullah al-lalakai sanan bin ma'al sunna amma jami'u karamatul auliya akwai akwai abin nan da yawa sannan wannan yake menene hukuncin kallon kasa ɗin da nake to ina jin ya dai gani wani abin ko sa ce ne hukuncin to kaga da an faɗa mana me ya gani to to da nake sunni da suka yi suna nuna abin da ya faru na hijira da yayi da yayi ina jin cikin ne ko to akwai na larabcin sa a risala a to ya kama hukun eh fassara akai to to to to shi wanda ya yi na turanci din wani armeni an kai ne armeni ya yi ya ma mutu wanda ya yi darakta ɗin sun sun wani ana ce da shi mutumin siriya ne ana ce da shi mustaqal asad shi ma ya mutu a wani in suna tunawa shekaru biyu ko uku da suka wuce akwai wasu ɗan ƙundin bala da suka sa wani jan a jordan a wani hotel nan ya zo bikin ƙasa ne daga amerika shi wanda ya yi darakta ɗin sun sun ya zo bikin ƙasa ne wannan zan iya sake mutane sai shi matsalar waɗannan fina-finan na ta habbai da ake yi ko na zamanin wasu annabawa wato ba za su ba ka hoto ɗari bisa ɗari na abin da ya faru dole ku ne ku darakta yana da asira da yake so ya nuna yana da abin da yake so ya nuna masa za ka fi wannan zai nuna maka da zai cire wasu abubuwa na gaskiya sai sa maka kuma wanda shi yake so kun san bayan an rubuta kista akwai masu rubuta sinariyo sinariyo hira da da za abin tun da labari ne amma ana tare da shi hira da ya a faɗa maka sai maka faɗa to yadda shigar da wannan hira din dole a sa shi ta yadda kai in kana gani za ka yi kamar a gaban ka suke abin to wajen hirar nan dole a ƙara wasu abubuwa da yawa wanda ba su faru ba wanda ba su faru ba sannan akwai wani abu da ɗan finafinai suke da aƙidar ta cewa ɗan shirin mar'a wato mace a cikin finafinai da abin da ya shafi soyayya da wani ne dole ne a shigar da shi in ba haka ba sun ba zai armashi ba da sai ga kai an kulla wata soyayya tsakanin wani babban mutum da wata ka rasa ina aka gani a sami a ce maka ga tarihin imamin bukari amma ga wata tana bala'in kai shi bai ma sani ba sama sama sama wannan kuma duk kaje kai kan bincike ne ka tanka sai ka rasa yan shi ne yin din ya kara wannan wai dan abin da ya armaci to abin da yake illa musamman nan ya fi illa ga kananan yara wato yadda za a ɗauko wani da zulun shaiɗani a fito da shi a matsayin wani waliyi ko sahabi ko wani malami ko wani imam yanzu kamar kamar na larabcinsa a risala wanda ya fito sayid na hamza a ciki don yana daga cikin abin da a lokacin da tuntun ya fito azhar ake taiki da tuntun aka hana shi a nuna shi a masa da sauran wasu ƙasashen laraba saboda fitowar wani a matsayin sahabi har da hotonsa ba ɗin kamar shi sayid na hamza musamman shi sayid na hamza da yake babba ne daga cikin sahabbai an fi surutu a kansa wanda ya fito wani ne a cikin abdullahi zai shi ya fito a ciki shi ko wani shahararren abin nan a ɗan wasan sinima ne kuma ga wasu fina-finan na yana fitsara da yayi da kuma a nan sai zama shi ne sai ba Allah to matsalar da suke faruwa duk ba a nan take ba ba wai kasancewa shi shi ya ya kira kansa sai ba Allah ba yadda ɗanka idan yana kallo shi a gidansa bai san cewa wannan ba ta shi ne Allah ba kusan da ka je kana ba labarin sai ba Allah wannan zai dinga kuma kowa to ranar da za a saka wani fim da ya fito a in ɗan iskanka ɗan ƙasa ce ba sai da hanzu ba sai da hanzu a rubuta ya ga ta yadda hanzu ku ta ga abu ya lalata to akwai akwai ɓata haɗa'is na tarihi wani abin kasa kasa ba haka ya faru ba sai in kana karanta sannan wani abin kuma za ka ga a garan jahilci kaga an zo an yi na imamin bukari sai kaga wanda aka ce shine imamin bukari din yana kasar kabarma a ta larabcin kurakurai ce in yanzu yana karanta sayin bukari sai ka ji yana karanta a sanin ba daidai ba sai na yan malaman sai da ka karanta sai ka ji ba daidai ke faɗa su ba kuma an ce maka shine bukari sai kaga wannan dai akwai fata abin da yake na tarihi ka sai da wani abin da zai amfani al'umma ga abin da ba zai amfani ta ba sai cutar da ita Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi